أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu na gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya kamu wannan wuri mai albarka inda za mu ci gaba da karatun na tafsirin Qur'ani mai girma na roƙon Allah ya mana muwafafa cikin abin da za mu faɗa da jahin wadana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma alhamdulillah har yanzu muna cikin wannan sura mai albarka ta suratul baqara da za mu ci gaba da karatu mu inda muka kwana jiya na sunna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لم تخرج آياتنا وفيها ناتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wannan aya ta sauka ne yayin da kafirai suka yi suka da lama ta an kufaru fil nafsi lokacin da kai suka a cikin sha'anin shafewa da Allah yake yi na ayoyi yana shafe wata aya ya kawo wata sai suka dinga cewa inna muhammadan lalle ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya amuru asbab ashabahu al-yawma bi amrin yana horon sahabban shi yau da wani al'amari wa yanha anhu gadan kuma sai ya zo ya hana suke suka suna ta kaka za a ce in magana Allah ce za a faɗa abu kuma ya zo a ce an shahe shi shi ne sai Allah ya rabbi ya ce ma nan sahmin ayati bal yayuwa mu shafe ma'ana in dai kamar sharafi ya Allah in dai har mai shafe wata aya kamar mu kusar da hukuncin ta ko kuma da hukuncin nata da lafazin ta ma duka baki ɗaya inda akwai ayoyi waɗanda ake shahe su da su da lafazin nasu duka akwai da kuma ake shahe lafazin hukuncin yana nan wanda kuma ake shafe hukuncin lafazin yana yawwa kaga yanzu kaman da aya ta rajin babu ita a cikin alqur'ani amma kuma ana yin shi kamar yadda muka bayyana nan na cewa in mutum yayi aure yayi zina wal iyad billahi ko namiji ko mutum za a mishi rajin kenan ita an dauke rubutun nata amma hukuncin ta yana haka nan ita kuma aya ta wajen gado da wanda Allah ya ce ya rubuta mana wasiya ga iyaye da makusanta da mutum zai mutu wasiya yake shi da kanshi yake cewa ai a ba wane kaza kaza abin da ya faɗi da shi ne ake aiki to ayar da suke bayani akan gado sai ta zo ta shahi ta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara fassarawa ita la wasiyata lil waris to haka suke tafi a kowa da kuma da hukuncin nasa da rubutun nasa ne duka aka dauke to sai Allah ya tina ala ayyi halin koma wannan ne an dai har mun share wata aya ma'ana ko mu gusar da hukuncin da ko tare da lafazin ta duka aunan aunan siha ko kuma aunan sa'aha ya zo da rubutu biyu nufiha ko ma'ana wai mu mantar da ita ma'ana mu shafe ta kenan gaba ɗaya min kalbi kare da zuciya ko kuma an nan sa'aha kenan na shinkirtar da wa ma'ana mu shinkirtar da ita ga ta nan salamu da hukum ha sai mu kusa da kuncin nada wannan rafa tilawata ha amma sai mu dauke karatun ta kamar da aka yi na ayar rashin kenan hukuncin yana nan amma an dauke aw mu akhiru ha kan lil mahfuz ko kuma aka ce a Allah yana nufin mu shinkirtar da ita ne a cikin launin mahfuz ma'ana wa innan sa'aha kenan nan na sa'a ne na shinkirtar in kuma na nisiyani ne na mantuwa ma'ana wani muna shafe su kenan daga gaske to in dai har mun yi nasihin wata aya na ati bi khairin minha Allah ya ce sai ku mun zo da wadda ta fi da ma'ana anfa'u lil ibadi ita ce mafi amfani ga bayi fi suhulat wajen saukin ta au kasarta al ko kuma yawan lana kaga kenan ai gaba ne mu'mini suka samu in Allah ya kawo wani abu saboda wani dalili kuma daga baya sai ya kawo wani abin da ya fi wancan sauki ai ba za a ce wani ta kaskantar da shi ne a kai aure da sulha Allah ya ce ko kuma za mu kafa tankutun ta amma ban kawo da tafi ta ba to za mu kafa tankutun ta fit taklifi wa sawabi wajen tsora ma mutane wani abin da kuma ladan da za a bashi yace alam ta alam shin yanzu baka sani ba anna Allah cewa shi Allah ala kulli shay'in qadirun cewa shi ne iko ne akan kowane abu daga cikin kowane abun ba shine akwai annasu wa tadbiru kamar shafi wadda masaniya wai kowane Allah yana da iko da shi na'am ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير Allah ya ce alam ta alam shi yanzu baka sai baka yi sani ba annan ba cewa Allah da mulkin samawati wal ardi na gare shi mulkin dukkan sammai da dukkan kasai ma'ana ya fa'alu fihi ma ma ya sha'u yana aikata abin da ya so a cikin su wa lakum wa ma lakum min dunillahi min waliyyin sannan kuma Allah ya ce ku fa ba ku da koma bayan Allah ma'ana gairu wani Allah ba ku da min waliyyin wani mashaƙancin lamari ma'ana ya shafar su wanda zai kiyaye wani ana sai ku ba ku da wani mai taimako wanda ya mana azabu anku wanda zai hana muku azaban Allah in atakum idan ta zo muku ita kuma wannan aya ta gaba wanda za ta zo ta sauka ne yake wa nazara lamma sa'alu ahlu makkah yayin da mutanen makka suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi wasu a hacewa wani ya yalwata musu garin makka wannan duwa suna da wani abuwa ta kabushe su a ba su wurin da za su yi noma in dai har shi annabin Allah ne wai da abu safa zahaba suka ce kuma ya sa musu dutsen safa ya zama to zinariya dukkan shi samu arziki a wurin kuma har suka ce ta zo musu kusai kakan su tambaye shi akan gaskiya annabi annabi sallallahu alaihi kuma ya kawo mala'iku su shira akan cewa shi annabi ne in dai gaskiya ne to da wannan mutanen maka da suka faɗi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai Allah ya ce musu
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد صلى سواء السبيل Allah ya ce an turiduna an tas'alu rasulakum bari dai ko kuna so ne ku tambayi rasulakum manzon ku ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam kama su ila Musa kamar yadda aka tambayi annabi Musa ai sa'alahu qawluhu kama ma'ana kamar yadda mutanen shi suka tambaye shi min kabin can gabani min kaurihin kamar zancen su da suke cewa a yana Allah da harata ta gwada mana Allah a fili ma'ana irin manya-manyan abubuwan da suka ringa tambayar annabi Musa shi wanda kuma Allah ya fushi a kansu har ya kawo musu wani azaba shine Allah yake gaya ma mutanen maka su yi hankali ba yanzu za ka tambayi manzon ku irin abinda annabi Musa aka ringa mishi tambaya kenan Allah yana musu hannun kan yasa da ai su ma wanda da suka tambaye ga irin abin da ya same su Allah ya ce to man yatabaddala al-kufra bil imani dan haka duk wanda ya masanya kafirci da imani tun daga abin da Allah ya zo ta aika kaza kaza kaza kai kuma eh kuka ce a mu ba wannan ba muke so kamar kaza kamar yadda annabi Musa ya ce wannan kaza ce an mu kaza muke so ga ya gwada musu Allah har sun je sun je sun suka ce eh a shi suke son shi ku kuma wannan kun zo kun ce a fitar da dutse a mai da safar yara ya aika za ai kamar kun canza abin da Allah ne zo shi to Allah ya ce man ya tabaddala kufra bil imani duk wanda ya masanya kafirci da imani ayya akhudhu balalahu ya kama shi yayi masanyan shi bitarkin nazarin ayat al-bayyinat da barin duba zuwa ayoyin da Allah ya bayyana su waqtira a ghairiha da kuma zaɓen watan da kamar yadda ku kuke da kuma da mutanen annabi sarkai wanda ya haka nan fa dalla sawa as-sabil haqiqa ya bace ma hanya wanda take daidaitatta ma'ana aqta tariq al-haq ya kuskure ma hanya ta gaskiya na'am وترى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا أفلم إن إن بأنفسكم من إن بأنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فهو واصبروا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.
sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala yace wadda kasirun min ahlil kitabi yace da yawa daga cikin ma'abuta littafi sun so law yardunakum min ba'di imanikum kuffara cewa wai su maida ku bayan imanin ku da kuka yi suna so su mai da ku kafirai da yawa daga cikin ma'abuta littafi musamman na yahuda to suna fatan haka nan bayan kun musulunta suna so su mai da ku kafirai hasadan min inda an kusi kawai dan hasada daga kawunan su kawunan su wanda take mun ma'ana amratu ma'alim an basun ba hadisa abin da ya dauke suke wannan shine rayukan su inda take ko zukatan su inda suke munana take sa su suna so su maido ku da musulunci zuwa hada min ba'd ma tabayyana lahum lahum al-haqq bayan ka gaskiya ta riga ta bayyana gare su su halin kitaba fi tawrata a cikin at-taura fi sha'anin nabi cikin sha'anin annabi sun san kare gaskiya ne amma kuma da yawa da cikin su Allah yake suna so su maida ku zuwa bata yace to dan haka fa afu ma'ana ku bar su a yanzu kar ku wani sakamako a kansu ku jira da abin da Allah zai yi wasu kuma ku kau da kai ma'ana ba za ku jazu kar ku saka saboda a lokacin Allah bai yi umarni ba wanda ya kasu su a halittar ana ya kan kafirai da kuma amma har yanzu umarnin su a yace su bai zo sai Allah ya fito ba afu nan in aka ce al'afu da sabon duka kamar afuwa ne ko ya biya amma ana ana nufin wai ka kuyi gaugawa musu wani hukunci ba afu ma'ana utruhu ku bar su wasfahu kuma ku kawo da kai ma'ana an aridu wala tu da mun ku saka musu hatta ya ati Allah bi amri har sai Allah ya zo da horon shi fi a cikin su yawwa shi ne min alƙitali na sha'anin yaƙi kenan fi haƙuri lokacin da yana zauwa na Allah ya umarni ku yaƙe su to sai ku yaƙe su inna Allah lalle ne Allah ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan kowane abu yace to qawluhu wadda kafirun sababu nuzuliha sababin sarkai ita wannan ayat anna Ammar ibn Yasir cewa Ammar dan Yasir Huzaifatu bin al-Yaman da kuma Huzaifatu dan Yaman lamma raja'a ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayin da suka dawo tare da ma'aiki fila da aminci Allah sabbata a gare shi min ghazwati Uhud daga yakin Uhud wanda an samu imtihani a cikin shi an samu jarraba an kashe musulmai da yawa abin da yi daɗi ba saboda wani irin mugun yaudara da aka shirya daga bangaren kafiran duk da cewa akwai wani babban sahabin annabi wanda daga bayan zuwa mutuwa babban sahabi shine Khalid bin Walid to a lokacin yana bangaren kafirai da musulmi to shi ne wannan tsara kaga lamarin Allah shi yasa kawai Allah ba a shiga tsakanin shi da bawan shi kuma yadda ka mutum ya kai wajen kasa baka cewa wannan halakakke ne kai kafira kai fatan kai ka tabbata akan shirye kuma shi ma ka mishi addu'a Allah ya shirye shi to shi kenan sai musu wani shiri aka zo da mutane ana ganin su musulmai suna ganin an samu matsala da komai dan haka manzon Allah ya ayyuka su masu jifa wajen kamar mutum hamsin wanda sun iya hannu ya to ku tsaya nan kuma ne ce muku gusa ba ko an ci nasara a kanmu ko ba su kar ku gusa da wannan to ashe shi Khalid ya musu wannan tsarin a turo waɗansu mutane da fari kawai sai mummunai sun dai iya su suna ganin yaƙi ya ƙare sun sai suka mance da wancan umarnin na annabi sallallahu alaihi wasallam komai da komai ya ƙare wannan wanda aka tsira su daga wannan wurin sai suka gusa aka zo kwasar ganima da menene a lokacin Khalid sai ce ar ya hudu waɗancan wanda aje masu yawan daga baya to abin da bai daɗi ba aka yi kashe-kashe wanda a wannan yakin ne aka kashe amin manzon Allah shine Hamza eh kanin baban shi wanda kuma manzon Allah ya ji zafi kwarai akan kashe shi da wasu kewa daga cikin sahabbai wanda aka kashe to shine yanzu da suka ga irin wannan abin ya samu musulmai na bakin ciki da tashin hankali sai suke so su yaudare su shikenan ba kan wannan yahudin nan aka ce ijtama'a da aka dawo da wannan yakin nahud shikenan shi yasir amma rubin yasir afwan da huzaifa bin yaman ijtama'a sai suka gamu ya hasan min al-yahud da wasu yan jama'a wasu yan mutane daga yahudawa fa qalu lahum sai suka ce ma ammaru da huzaifa alam naqul lakuma shin da ba mu ce muku ba inna dinal yahud huwa al-haqq cewa addinin musulunci shine gaskiya wa ghayruhu batil kuma wani shi batacce ne falau kana ma alaihi muhammadun haqqan suka ce ma wai wa'annan musulman ne suna son su banda su ai da abinda Muhammad yake akan shi gaskiya ne ma qutilat ashabu ai da ba a kashe sahabban shi ba ma adawahu annahu yuqatilu wallahu ma'ahu tare da da'awar shi yake cewa wai yaki yake Allah ma yana tare da shi kenan sun ga wannan wahalar da aka sha ana cikin raɗaɗin abin suke so su zambace su yi dawar da yanzu fa qala ammaru sai ammaru din ya shige shi ma hukumu naqd al-ahd inda kun yace to ina tambaye ku ko a wajen ku gida menene hukuncin warwarewa alƙawari wanda ya alƙawari warware qalu fazibun shi da suka ce kar wannan abu ai mummuna ne kwarai a wajen mu mutum ya alƙawari warware yace to fa qala sai yace inni ahadtu muhammad ina ma muhammad sallallahu alaihi wasallam alƙawari alattiba'i akan bin shi ila an amu da harfe na mutu Allah kwarai ce bala an tudu abada bala an tudu da haka ba zan warware wani alƙawari ba har abada qalu kar ka ba suka ce kai wannan ya karkata ya bar addinin shi فقال حذيفة الشيكم حذيفة الفلوسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا والكعبة قبلة والقرآن إماما والمؤمنين إخوانا yace musu ka yace ni na yarda Allah shine ubangiji kuma musulunci shine addini kuma Ka'aba ita ce qibla kuma Alqur'ani shine shugaba kuma mu'minai sune ɗan uwana to da suka gare ba samu nasara da shike ne suka bar su falamma raja'a yayin da sahabban nan dinin annabi suka dawo akhbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka ba ma'aiki labari da zalika da wannan abin duka da ya faru wa qala asabtum al khayra yace kai kun dace da alkhairi wa aslahtum kuma kun tsira to shine sai Allah ya saukar da wannan ayi wanda kasiru min ayi sabi da alaka ali sabi suna so su maida ku min ba imanin kun bayan imanin ku su maida ku kafai sai Allah ya same duka wannan albishirin wanda har zuwa inna Allah ala kulli shay'in qadir na'am وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه إن الله إن الله بما تعملون بصير sannan Allah tabaraka wa ta'ala yake wa aqimu salata kuma ku tsayi da sallah wa atu zakata kuma ku ba da zakka kaga sallah duk inda Allah yake umuri da yana cewa a tsayi da ba a yi ba shi yasa malaman fiqh suke cewa yin sallah daban tsayi da ta daban duk sallar da ba a tsayi da ta to a wurin Allah ba a yi ta bane kaga yana shaida akan wannan wancan ba ma Allah nan wanda yake bubbuga sallah da gaura sai zai ga da annabi sai ya mishi ka koma kai sallah ba kai sallah annabi shi ba ba sai mishi da yake sallah ka ba sai ba a ta yake mishi ba kai ba kai ne ba ma kai saboda ba ta da shi da haka muna yin sallah da dinga nutsuwa yace wa atu zakata Allah ce kuma ku ba da zakka وما تقدموا لانفسكم من خير kuma duk abin da za ku gabatar ma kanku da shi na alkhairi in dai kuka wani abu na alkhairi ta'atin wani abu na biyayya ka silatin kamar sada zumunci wa sadaqatin ko aikata sadaka da shiruhu inda Allah to za ku same shi ma'ana sawabu za ku samu ladan shi a wurin Allah shi mu'amala da Allah ba irin ta bayi bace wanda ka iya ka ci riba ko baka ci ba ko su ha'ince ka ko su kiska alkawari shi Allah duk abin da ka gabatar na alkhairi za ka same shi irin alkawarin da ya maka inna Allah lalle ne Allah bima ta'maluna basir shine gani ne da abin da kuke aikatawa wai jaji kun bihi da haka zai saka muku shi na'am wa qalu lan yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasali tilka amaniyuhum la turhanakum in kuntum sadiqin sannan Allah ya ce wa qalu sannan kuma su ma'ana Yahuda da Nasaru suka ce lan yadkhul al-jannata illa man kana hudan wai babu wanda zai shiga aljanna sai wanda ya zama to dai bai hude aw nasara ko kuma wanda ya zama to krista to wai kowannen su ne ba ba su suka bada su yahuda suka bada haka nan cewa sai bai hude zai shiga kuma shi ma nasara yace suka haka haka ma'ana an ana nufin yahudul madina wa nasara nasara ma'ana yahuda mutanen madina suka ce ai babu wanda zai shiga aljanna sai yahuda kenan su auren su har kristan ma da mu musulmai duka ba za mu shiga ba su kare su kuma nasara na jiran kirista na najiran sai suka ce su kuma ai babu wanda zai shiga aljanna sai dai wanda yake nasara kirista su kuma a wurinsu duka sauran wanda ba su ba zai shiga ba yawwa to tilka amaniyu Allah ya ce a wannan abun gudun su ne haka dai suke so shine shahawati mul batila abinda suke marmari kenan wanda yake fatacce su haka suke so ya zama to wai aljanna su kadai ne za su je ta wal hatu burhanakum Allah ya ce to ka gaya musu ku zo da hujjar akan wannan cewa sai da yahudi kare su yahuda da suka bani ko kuma sai kirista kare ku kirista da kawai cewa za su shiga aljanna to ku ka hujjar ku in kuntum sadiqina in kun zamanto masu gaskiya a cikin maganar da kuke faɗi na'am بل من أسلم من أسلم وجهه لله وهو موسم فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الله يسلم فلا يسلم أمر za a shiga aljanna wani wanda ba bai tsiye ba ko wanda ba kirista ba sai shiga aljanna man aslama wajhahu lillah duk wanda ya sallama ya miƙa wuyan shi to sai aka ka fuska ana aka saboda ita ce mafi daukakan dukkan gaɓoɓi kenan an haɗu ta mito duka sauran ma su to shi kenan kamar ana nufin ne wanda ya miƙa wuyan shi shine wajen fasara ya ce in qiyalu li amri ma'ana ya miƙa wuyan shi gaba daya ga al'amarin Allah to amma an keɓanci hujja da annahu ashrafal a'dha da shi ne mafi daukakan gabobi duka fa ghayruhu aula kenan wani shi mafi kamata ya bi in fuska ita kanta sai to Allah ce duk wanda ya mika wuyan shi ga Allah wa huwa muhsin kuma shi yana mai kyauta da ma'ana muwahhid ya tsayanta Allah to wannan falahu ajru inda rabbi wannan lalle ne yana da ladan shi a wajen ubangijin shi ma'ana tsawabu amali ladan aikin shi shine aljanna kenan Allah ya kare da abin da ya gudanar suka bari da nasara cewa ya suka za su shiga aljanna wala khawfun alaihim kuma duk wanda ke wannan aikin da Allah ya zana wanda yake kauyen shi ya dayanta Allah to wannan babu wani tsoro a kansu wala hum yahzanuna kuma su ba za su bakin ciki ba a lafiya na وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
لأنها وقالت وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء واليهود sai suka ce ai nasaru ma'ana kirista ba su kasance ba a kan wani abu wanda za a yi lissafi da shi a ɗauke shi wani abu muhimmin abu shi kenan wa kafa rasu da isa ne ta kafar da isa tunda yahudawa sun ce ai kirista ba komai ba ne ba su kan komai kenan sun yi musan addinin kuma sun kafa jama'a annabi Isa wa qalat nasara laysa al yahudu ala shay su kuma kristawa nasaran suka ce ai yahuda bata akan kawai wanda za a lissafa shi a rike shi wani abu muhimmi da haka addinin su a wurin su suma ba su dauki addinin kuma ba su yahuda ba su dauki addinin krista addini ba su kuma krista ba su dauki addinin annabi yahudu addini ba wa kafarat bi musa kenan su kuma nasaru sun kafirce ma musa da haka kadai kaskantar da nasaru da kirista suka yi to kafirce ma annabi isa kuma ka kaskantar da yahuda da nasaru sai kafin sai ma annabi musa ne alaihi salam wannan kuma ko ɗaya ba a gaba shi wa hum kuma su kin nan Allah yake ma'ana da su yahuda da kristan yatluna alkitaba ai suna karanta littafi almunazzala alaihim wanda aka saukar da a kansu a cikin kitabul yahudi a cikin littafin yahudawa akwai tasrifu isa an musu magana akan gaskata ma annabi isa وفي كتاب النصارى أتكلم كتاب الكريستا كما أقول تصديق موسى أقول زمتن كف كتاب عن موسى أما كما سيغا شي سنتي وين كون الناس ياتي ما كون كون هبا كون بي kenan kamar littafin da Allah ya saka ne ma a kansu suka yi watsi da shi sai Allah ya tiro kadalika to haka nan ne tanan ka irin wannan maganar da suka faɗi haka nan ne qala alladina la ya'lamuna waɗanda suke ba su sani ba ma'ana al-mushrikuna min al-arab mushrikai waɗanda suke larabawa da ghayruhum da waninsu su ma haka suka faɗi ma'ana suna sun ɗauki ta kawai duk wani addini ba addini ba irin yadda yan guda da kirista su kawai su kuma mushrikai su ma haka suka ɗauki cewa addini har da na musulunci ma su da su yarda shi to sun faɗi magana na sila kaulihim kwatan kwatan irin maganan yahudawa da kirista ma'ana sun ce kawai da kulle zidirin laisu a rashe su sun ce duk wani ma'abutan addini ma kawai ba akan kawai da yake wani ɗan da sai Allah ya ce fa Allahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah to lalle ne Allah zai hukunci tsakaninsu ranar tashin kiyama fi ma kanu fihi yakhtalifuna cikin abin da suka kasance suna yin sabani a cikin shi min amri dini cikin lamarin addini fa yudkhilu al-muhiqqa al-jannata sai Allah ya sa wanda ya tabbatar da gaskiya aljanna kuma wal muqila an-nar wanda kuma yayi fatan shi yayi kai yayi kayya sai Allah ya sa shi wuta wani yaro da an ga wurin ko shafi na 131 dari da talatin kuna tsallake guda kayan akai a yi mun tsallake guda duka raya shahi na 27 127 tun tunan da aka yi zancen hasadon min inda a hussein kin akwai kusa da yaran tsallake 127 karatu barin fara ta haka gaba to da aka yi zancen hasada ta inda yahuda hasadar da suke ma musulmai eh inda za ka fara da yake kisa tana da yawa can inda aka ce fa inna ma arada an yanfa awli wa tsati da baraka wal hasid wal hasid la yadur illa nafsuhu nan zaka kana yace wal hasid shine hasada la yadur illa nafsuhu bayya cuta kowa sai kanshi la tajid zaliman ashbaha bi mazlumin min al hasid ba za ka samu azzalimin da yafi kama da wanda aka zalunta ba kamar mai hasada ma'ana da abin da ya ma wanda yake ma hasada to kanshi ne yake tamba da abin da yama wanda yake ma hasada kanshi ne yake ma kulla ma fa'ala shay'an li mahsudi ba a gaban ba kaga to je ka kulla ma fa'ala ko da yaushe ne hasada ya aikata wani abu ga wanda yake ma hasada to cutar abin da yake wanda yama ne hasada yake komo kanshi shine hasada sai ƙara bakin ciki yana ganin wanda yake ma hasada yana tame wani abu shari yana tame shari sai gani kuma shi ne yake ta yin baya wanda kuma yana ta yin gaba shi kenan sai abin nan ya koma a wurin shi wannan shari yana ta wurin shi kuma wancan yana ta karuwa shi kuma bakin ciki yana karuwa wurin shi sai ka samu mai hasada har kullum cikin bakin ciki yake saboda aikin nan da yake na ran shi yana ta yi kuma yana ganin abin sai shan yake komo shi hazara to misalin mai hasara kamar misalin wanda ya ɗauki dutse ne insani sai nufin ya jefi hannun wani mutum da shi don ya karya ta to wannan shi da ya jima sai ta dawo wurin shi fa asara fiye da ta karya ne hannun shi sai sace shi fa da wani dutsen na daban sai ta komo zuwa hannun shi gudan shi ma ta karya ne ya sake shehun dutse na uku sai ta komo ta fudda masa ta tuntuke mishi idan shi ya sake shehun dutse na hudu fasala a ayyana bulgufara kuma ya ta tuntuke mishi idan nashi guda haka za su yi muhasir shi ne to haka ne aikin mai hasada ne ma'ana kullum ya hasada da zai yana ganin ya fi wancan mutumin to kan shi kuma yake ta cuta kullum yana ta cuta wancan cin sai ne ta ci gaba kamar yadda hausa suke ta wai hasara ga mai garba taki wannan gaskiya ne kenan kai kaka mishi sharrin koyi hasarar da yake ma ka bar shi da ita za a ishe mishi bala'i amma in ya maka hasara kuma kai ma ka mishi kenan ya yi laifi kamar kai ma ka yi laifi Allah da shi duk irin sharrin da mutum zai maka ko hasara ko ne to kai ka bar shi wannan sharrin da yake maka kar ya ishe shi kana malikun min al-muluki ya kasance wani sarki daga cikin sarakai wani malami yake zo mishi shi kuma abin amsa ne a wurin ma'ana ya yarda da wannan malami yana girmama shi kullum ko da yaushe malamin nan in ya zanna wurin sarki sai ya ce mishi eh ahsin ka kyautata zuwa dukkan wanda ya kyautata zuwa gare ka amma mai muna na maka akwai sa'a na gaba su tafi a wurin tafi akwai sa'a ya kuma kafi sa tafi zai ce wani musibu amma shi ne muna nawa tafi isa asu to muna nawa tashi da yake ma kaɗai ta ishe shi ta ishe shi musiba dan haka wanda ya maka kirki shine zakara ma kirki ya kira ma kullum abin da malam ke ce ma kan ya zanna ya ce to ranka ya dade duk wanda ya ma kirki yi mishi kirki amma wanda ya muna na maka to muna na wanda ya maka ma kadai ta ishe shi to sai wani namiji da yake nan a fada sai mishi hassada wanda yake nan kusa da shi hazar maliki saboda matsayin da ya samu a wajen wannan sarkin sai ya tafi zuwa sarki ya ce mishi tuqarribuhu wani wannan kai da kake kusantar da shi kin nan وهو يتكلم فيك shi ba fi raka ba yake yana yi da kai يقول إنك أبو yana cewa wai kai mai warin baki ne قال له كيف أعلم أنه يقول sai sarki ya ce to kakane zan yi insulin cewa ya faɗi wannan magana قال إذا رجع إليك sai wannan mai hasar ya ce ma sarki in malamin na ya dawo zuwa gare ka فأمل amalahu عمله ka lura da aikin shi ka gani ka ga mai zai نعم fasa ta jiru annahu ya kulu innaka akharu za ka samu cewa yana cewa kai mai warin baki فخرج ودعا الرجل إلى بيته da ya fita sai ya kirayi wannan malamin ya kiraye shi wata bilafa ya ce ya zo gidan shi ya gayyace shi أطعمه كراث ya ba shi ya ci abinci ya ci kurras والبصل da albasa والثوب da tafarnuwa ita ma kuma sun duka fanin su albasa ne da tafarnuwa tana da wari a gasita هذه الأطعمة التي duka نهاها wannan abubuwan cin الراهب suna da wa'ifu kariha ma'ana iskan su mummuna ce in mutum ya ci sai a ji yana da abu mara iska mara daɗi وبعد ذلك قال له to yanzu bayan ya bashi wasu wannan abubuwan masu wari sai ce ma malam اذهب إلى المنهل maliki ya duka ka kai wurin sarki yana kiranka فأتى sai ya zo وقال له sai da ya zo sai gaya ma sarki abin da ya saba gaya mishi أحسن إلى kulli man ahsana ilayka yace sarki ka kyautata ma duk wanda ya kyautata maka والمسيء أمام يمون نارا فيه إساءته يمون نارا شكالي تأشيش قال له sai sarki yace ma mala خذ مني yace kamar zo kusa da ni يريد أن hanyuna shi yahu yana so ya yi asiri da shi وضم صوبه إلى ila fanni sai gama tufa shi zuwa bakin shi ma'ana dan ya hana kas sarki ya ji warin albasa da turas da tafarnuwan وصدق ما قيل sai sarki ya gaskata abin da aka faɗi shi eh gas ashe lallai ba haka nan da aka ce yana cin warin baki فغضب الملك ai a ko wata siyasa da suka tafi suka kwaso kisa ta gaskiya ce to ba wani bai maliki sai sarki ya fushi حتى كتب biyadihi har sai da ya rubuta misala da hannun shi وكان لا يكتب in la risha'irin shi kuma wannan sarkin al'ada shi in haka ga ya rubutu to wata kyauta ta shi bai saba ya rubuta a yi wani abu mummuna ba sai dai ya rubuta don a ba mutum wata kyauta da kama da yadda yake da aminin da mu sai ya rubuta misala zuwa wani ma'aikacin shi ma'ana wani wakilin shi a can إذا أتاك حامل رسالة ya ce duk in mai ɗauke da wannan risalar ya zo maka فأصبعه ka yanka shi wasu lahu kuma ka heɗe shi ولا أجلده sibinan kuma ka cika fata shi da kaikai وأرسله إلى ilayya إلي hina kuma ka aiko shi zuwa gare ni nan da shi
فلما كتبه da ya rubuta wannan laifin kin وختمه ya sa mata kashe دفعه للعلي sai ya ba wannan malamin ita saboda sarki ya yi fushi أعرض له حاسب sai wannan mai haka da ya bujiro ma mala a kofa saboda shi al'ada shi ya san sarki zai rubuta wani abu ne na kyauta yake ba kada da mu har ni har da risala yace to ka bani wannan risala sakon wannan وتوصل بكل وسيلة yayi yayi dinga neman fada da kowane abin da za a nemi fadanci da shi ma'ana ya kamshi lallashi yana cewa ba a baka sarki ya ke yana ta ne magiya ya gama shi da wannan ya gama shi da wannan حتى وهب له lahu risalata har sai ne ba shi wannan risala فذهب إلى العامل sai da ya zuwa wannan ma'aikacin na sarki فدفعها له sai ya ba shi فقرأ العامل wannan ma'aikacin sarki ne karanta wannan risala وقال الملك أمرني أن ya ce ai sarki ya ce in yanka ha wa ومعجد amma la ujillaka kuma in suka fata katinan da kaikai وأرسله wa usiruhu ilayhi kuma aika mashi yace a yace ai ba ni bane ba ni yace ba ni bane sahibul kitabi ba ni bane ne mai wannan littafin da aka ce a kama ra'a shi ilmalaka ka kuma ma sarki lasu albahin bane ba ni bane sahibul ba ni bane ma abuci wannan risala yace a ai ni ban taɓa mai da al'amarin sarki ne gaya min wani abu mai da mishi da ban taɓa kawai ni in fi ina ina an kudu amma ku ina zartar da al'amarin shi wala raji uhu ban na ko koma mishi sai yanka shi ya fede shi jin da mutum nan kuma ya cika fatar tashi da kaikayin ilal malik kuma sai aika shi zuwa sarki yayin da sarki ya gan shi sai ya sani cewa kuma wannan ne yin hasadan nan ne alƙalin ilal alim sai aika ma mala sai ku ga malam ya shigo sai ya ce kamar mai saba faɗi kulli man ahsana ilayka ka kyautata ma duk wanda ya kyautata maka amma mai muna nawa tafsiri bi sa'atu muna nawa shi kadai ta ishe shi sai sarki ya ce mishi ma kissa suka yi kai malam ya mun menene labarin inni a haru shin baka ce bane mai warin baki ne yace haba sarki ina neman tsarin Allah أقول في الملك ما لا أعلمك عن هذه الجامعة السريعة عند من سني بقى لما أدنيتك يتفع أي لوكة عند نقصا تدكي من نفسي لجني فما كفيك لكي باكين سيتي أي lalle ne wani shi ne ya ciyar da ni wani abinci da ruwa da hakan yana da wata iska mara daɗi maliku fira ya hakan kare hakan sai naki cewa sarki ya ji wani abu wanda yake mai wari To a ran nan shi ma sarki sai mai ta abin da malam yake faɗi. Sai ce to lalle ahsin ila kulli man ahsana ilayka wal musibu tafihi sa'atu. Ka kyautata ma duk mai kyautata maka amma mai hasara to hasara ne munanawa munana shi ma kaɗai ta ishe shi. Kaga shi wannan ga hasara shi ta kai shi inda ta hallaka shi. To ya kamata mu karanta su kisa amma da yake wannan ta yi sai zo mu dan ƙara ko aya guda sai mu koma ko aya biyu mu koma. Akwai ta ɗari da talatin da ɗaya na ne muka tsaya a من ومن أجل من منع أو يجرم هذا كده ممكن لو قالت لي أقول بسم الله الرحمن ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعي في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم Allah ya ce wa man azlamu ma'ana wane ne mafi zalunci ma'ana babu wani ɗaya wanda yake ya duka alimci daga wanda min mammana a masali da Allah da an yi karatu hasan daga wanda ya yi hani ga masallatayyan Allah cewa a ambaci sunan shi a cikin ta wasu an fi harabiha kuma ya aiki cikin rushe da ko dai rushewar ta daga cikin kashe ta ko kuma yin abin da wani za a wofintar da ta a cikin ibada a cikin ta to shi ma na aika mai ya rushe ta ne وأنت أن إخبارا عن الرومني الذي حرم بيت المقدس أو في المشركين لما صد النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عن البيت أكثرت وانا كودي تايم كان أنا أكر روم وانا سكا كشي بيت المقدس دم لك بعنا أكثاك جناش to aka ce ana nufin su kenan kashe wanda suka kenan ko kuma aka ce a ana nufin mushrikai ne da suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi yayi umara amul hudaybiya da aka yi ta aike aiken annabi aika musu ma aiken shi ana dai har dai aka samu aka su suka ce kar ya zo yayi umara a wannan shekarar ya koma ne shekara mai zauwa ya ci to wannan ma ai shi ma kamar rushe masallaci ne tunda an hana zo a yi mishi bauta to shine aka ce ko dai akan ruma da suka kashe baitul muqaddas ko kuma akan mushrike da suka hana annabi so yace dai Allah ya ce dai babu wanda ya fi kowa zalunci wanda ya aikata wannan aiki ya hana a ambaci Allah a cikin masallatayyan Allah Allah ya ce ulaika sananka wa'illan ma kana lahu an yarkuluha bai kasance ba gare su cewa su shige ta ma'ana su shiga wannan masallacin ko kuma baitul ko baitul maqdis ko kuma masallacin Ka'aba babu yadda za a yi su shige shi illa khaifina sai dai suna masu tsoro sai shi ke nan mai sharhi duk da dai ɗaya daga cikin bayanin ne wanda shi wannan jalale ne kuma an kama man da wasu masu sabani yadda abin da ake yi a kai ruhun bil jihadi ku ba su tsoro da jihadi kenan ku yaƙi ku dan su jihadi kuna ba da yaki sai da kuɗa sun so su shiga ma fala ya kudu ha ahadun amin babu wanda zai shige ta sai ma'ana babu wanda zai da yana cikin kwanciyar hankali sai dai cikin tsoro kamar yadda Allah ya faɗi da kanshi yace wala yaqruha illa harifin saboda kun yi musu jihadi da wannan duniya hajjin Allah ya ce suna da kaskanci a cikin duniya da za a musu ma'ana hawarin wulakanci bil qadri ko ka kan hanyar kashewa musabi ko kuma a bautar da su a hannun su wa jizya ko kuma a dora musu jizya wal hum fil akhirati sannan kuma a lafira suna da azabun azim suna da azaba wadda take eh, mai girma wannan naru shine shine ita eh 131 an shi ɗari da talatin kun yi magana akan wakalatu ɗari da talatin da ɗaya shi man da halafin islami ce man da halafin islami duk mutumin da ya shiga cikin musulunci bi an kala la ilaha illallah muhammadur rasulullah ta hanyar da yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah falahu falahu azumi to yanzu wannan ya samu ladan shi a wajen ubangijin shi kuma babu wani tsoro a kansu wala mu nahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba a lahira Allah ya yi wahayi zuwa annabi tsira da amsa Allah su tabbata a gare shi cewa a wannan ranar kalbi eh wani mutum da ake mishi da shaytul kalbi zai zo maka ya rasulullah yana musulmi shi kuma biyan nan da ya zamanto fa'ala af'alan qabihatan ya aikata ayyuka waɗanda suke munana an san shi a wancan lokacin kan wanda yake mutum ne wanda yake mummuna wanda yake kwarai to amma kuma a ran nan sai Allah ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi cewa wannan biyan nan zai zo ya sahabbai dukan su suna kyamashi saboda munanan ce shi a wancan lokacin to yayin da lokacin shigowar shi zai shiga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin kuma yana cikin jama'a ta sahabban shi sai ku ga dihin can ya tsin kayo ya taho fakari al-mustafa sallallahu alaihi wasallam an wajibuhu bima la yari sai manzon Allah abin zaɓin Allah tsira da abin Allah tabbata a gare shi sai yake cewa sahabbai su fuskanci dukiya da wani abin da bai dace bai tsoron ka aje su ko su ne shi da bugu ko su zage shi ko su hudu wani abu bai su duha sai wa an islami sai su tsare hadirin shi game da musulunci tana wa a yi hasaran yake musulunta wala yushibbu sannan kuma manzo Allah bai so ba ya hore su da yin wani abu kai ya je ya gaya musu su wani abu na kyautata game da dukiya kuma su ji ramlayin abu haka saboda yadda suka san shi mummunan mutum ne a daga to manzo Allah sai ya yi kibar nan sai gauga sai wani abu da shi da kanshi ya abu falan ma da salati hiyata to da tafiya nan ya shigo hazar sallallahu alaihi wa sai sallam ne kira da amincin Allah sabbata a gare shi ya dauki da amma ya fi shi wa nashara sai shin fada shi wa qala liddi hiyata sai ce ma tafiyan nan ajlis huna ka zamna ana amma ya fi annabi sai shin fada shi a kan tafiyin shi zama to shi ne ba su da har suka gaya mai wata mummuna ko bai sa ka ba su yi balle su yi ramni kuna amma suka ga annabi da kanshi kuma ya fitta mai shi ai shi kenan ta kare bai shi fada mishi ne ya ji yace Idris muna yake ka zamna ana fa'ata to sai ya zo dahiyan nan wa aqwar rida sai ya nade wannan mayafin na annabi sai sama fa qabbala ya sumbance shi wa ja'alahu ala qalbihi kuma ya dora shi a saman zuciyar shi ma akramu hadhihi al-akhlaq yace kai menene mafi girman irin waɗannan dabi'un musulunci ya ƙara burge shi kuma gashi ne annabin Allah wanda babu annabin da ya kai shi ne shugaban mutanen dan kada ma shi bai ma shiga musulunci ba ya fitta mayahin shi shin faɗa mishi yace kai menene mafi girman irin waɗannan dabi'u sai sai zamana ala sai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka koya mana musulunci qala lahu rasul sallallahu alaihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ma shi yace mishi qul ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah manzon Allah yace mishi ka ce ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah sai babu na shaida babu wani sarki abin ma bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammadu manzon Allah ne na'am wa bi shahadatayn shi kenan sai furuci da kalmar shahada biyu wa sara yabki buka'a shahidan dihya sai dinga yin kuka kuka wanda yake mai tsanani qala lahu al-mustafa sallallahu sai abin zafin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ma ma yushika.
yushika da kunta kafiran wa hadaka Allah lil islam ni ne yasa ka kuka dihya bayan da kana kafiri yanzu kuma Allah ya shirye kai baka musulunci kun kan gaji qala eh sai ma annabi ana fa'altu shay'an fi jahiliyyah ni na aikata wani abu ne a zamanin jahiliyya ma azanna anna allah yaghfiru li kai anna zaton cewa Allah zai gafarta min shi shi yasa yake ta kuka وسأله المصطفى manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yace to menene abin da kai fa ajaba sai ya bada amsa fa qala lahu sai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ana kuntu min al-arabi ni da daga cikin larabawa na zamanto daga waɗanda ya karahu na albara suna kin iya mata wa razaqani al-unsa huna sab'ina binta sai Allah ya alka ni iya mata saba'in wa qatamtuhunna an akhirihinna na kashe su dukkan su har zuwa ƙarshe la hawla wala quwwata illa billah akhsha yace to ina jin tsoro anna Allah tabaraka wa ta'ala cewa Allah mai girma da daukaka ma yaghfiru li hadhihi il khati'ata ba zai gafarta min wannan kuskuren ba to haka shi imanin shi shi ne kashe- kashe zuciya ai ada bai ma san bayani amma yanzu da imanin shi ya shi kuma sai ya kuka ya tana wancan to shi kenan ka tawa kafan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi shi ma abin ya girmame shi bai ce komai ba wa nazara jibril sai mala'ika shi zai yasa qala lahu sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam akhbirhu ka bashi labari annan Allah cewa lalle ne Allah ghafara lahu dhunuba sittina sanatan Allah ya gafarta mishi zunubin shekara 60 wa ghafara wa kufra sittina sanatan da kafircin shekara 60 ba ma wannan kadai ba. kafirci na shekara 60 ma an gafarta mishi da kuma zunubi na shekara 60 kaifa la yaghfiru lahu katala banati dan haka kakane Allah ba ya gafarta mishi ba kashe wasiyen shi na'am hadhihi al-kalimatu ai ita wannan kalmar ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah tuku ma qabla tana shafi duk abin da yake gabana duk irin shirman da mutum ya kawo da sharar da ka da koyi to da ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah dukkan wannan abin da ya zura fatan na an sha shi baki ɗaya.
man kana kafiran muddami'atin muddata duk wanda ya zama to kafin tsawon shekara ɗari aw a mi'atis sinin ma shekaru ɗaruruwa aw alatin au alatis sinin ko kuma dubunnan ɗaru eh, shekaru إذا قال هذه الكلمات in dai ya faɗi wannan kalmar خرج min zunubi to ya fitar da zunuban shi ka yaumi waladatu ummuhu kamar ranar mahaifin shi ta haife shi قال له قال قال قال الصحابة sahabatu sai sahabbai suka faɗi هذا لدحيته suka ce ya rasulullah wai wannan kyautai dihiya ne Allah ya ma shi kadai أم لنا amata ko kuma har da mu duka kowa da kowa على النبي صلى الله عليه balla وسلم kuma amata sai Allah suka ce bari ne har da ku ne gaba da kowa da kowa. fa قالوا بذلك fari hu bi dalika yin kai farin ciki don haka قال النبي صلى الله to عليه sai annabi tsira da amince Allah tabbata a gare shi yace وسلم يا ربي ya ubangiji إنك إنك kafarka ne hita lalle kai ka gafarta ma da hitar kalbi kufra kufra 60 sanata kafircin shekara 60 وذنوبي tisina sanata kuma ka gafarta musu zunubin shekara 60 bi kalimatin wahidatin da kalima wahida ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah فكيف ummati annabi yake ba yake lallashin Allah to kakane al'umma ta wanda suke maimaita wannan kalmar ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailan wa nahara dare da rana suna tafiya hum musaddiquna kuma sun karkata da ita kai ba za ta fi Allah ka kaza ka baka gafarta musu kina Allah sai tabbatar da cewa mu ma wannan kalmar da muke tafi kullum Allah yana ta gafarta mana banda gafara mu hadda wani kari da Allah yake to wannan duka wai ana nuni ne akan abin da wanda yake cikin kafirci duk tarkacen da ya kwaso da ya shi musulunci zai shiga da kogo kafin da ake ne ba wai ana nufin kai da kake cikin musulunci ba sai ka ce to tunda ina da la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari in ta abin da na gara ma a'a wannan kuskure ne ba mumini ɗaya ma duk wanda ya kashe shi mun katala muminin muta'ammida Allah ya ce fa jaza'u jahannama khalidan fiha duk wanda ya kashe mumini ɗaya tak da gangan shi wannan ai kafin ya shiga musulunci da a ce yayi abin da ya lamka wannan so dubu ma kawai wannan kalmar guda da ya faɗe ta annabi ne mai ce wa al-islam ya shi ma kallahu musulunci yana shafe duk abin da yake gabanin shi yau in har aka ce in ka shiga musulunci kuma wancan yana na ai babu birgiya ma ke yau wacce aka yi kenan komai an maida shi biyu amma wanda yake cikin musulunci shi kuma ai doka aka dora mai ta musulunci yake aiki da ita dan haka kashe mumini ɗaya tak Allah ya ce dole ya kashe mumini guda kuma ta gangan to wannan sakamakon shi wutar jahannama kuma in ya shige ta bayya ta har abada wani kuma Allah yake ta in mutum ya kashe mishi rai guda kamar ya kashe duka mutane duka in kuma a ya rayar da rai guda kamar ya rayar da mutane duka ma'ana wani yake hanyar halaka ko yana rashin lafiya sai ka tsiratar da shi to kamar ka rayar kai ka rayar da duka mutane duka baki da da haka mu kiyaye la ilaha illallah muhammadu sallallahu alaihi wasallam tana nan tana aikin ta da lillahi da aka mana alƙawari da duk gafarar zunubi da duk kusancin Allah da shafe kurakurai da ƙara matsayi da duk abubuwan da ake bin da kuma gada mu shiga aljanna insha Allah muka dawo akan amma wanda ya- ya samu ƙwarin zuciya da ƙwarin gwiwa yana cikin musulunci ya ce bari yi wasu abubuwa na ɓanna don yanzu ya faɗi la ilaha illallah to wannan ai ya zama zo mai izgiri da Allah wanda ya Allah kiyaye
إن الله ولله طيب بسم الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم to Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce to abin da yasa kuma eh, Allah ya kawo wannan ayar aka ce nazara ta sauka ne zamma fa'ala yahudu yayin da yahuda suka yi suka fi nusfin iddati lokacin da aka shafe kibla ma'ana lokacin da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon kibla ta ta baitul maqdis to kuma daga baya sai aka ce to ya dinga kallon Ka'aba da da fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo Madina in yana sallah yana kallon eh, baitul maqdis saboda wai ayi lallashin yahuda ita ce kiblas da su ne suka dinga yin eh, eh, eh, gori ga musulmai suna ta ai ga nan manzo Allah masasar ya bi lamarin su tunda kiblas zai ke diba to ana nan ana sai ta kai inda manzo Allah sun da kanshi ma yana kyamai ya kalli ya kalli kanna ra ta kallu wajen ka fi sama hakika muna ganin jujjuya masu da kake a cikin sama annabi sosai yana kallon baitul maqdis ne amma bai so to fa dan wannan naka qiblatan tarbaha za mu shirya ka zuwa qiblar da kake son ta to sai Allah ya sa ya Allah ya ma annabi umarni a cikin wani masallaci yana nan a Madina har yanzu ana cire shi masjidul qiblatayn a cikin sallah guda ne ya fara yana cikin yana kallon baitul maqdis ne aka turo wahayi aka ce mishi ya juya ya kalli qibla ko wanda ya salama ce ba yana cikin yadda kuma ya juya ya kalli ka'aba shi yasa ake ce mishi masallacin qibla biyu wanda wai sallah guda ɗaya aka yi da cikin kibla sai aka fara ta daga baitul maqdis aka iya da ka'aba yanzu kuma har da aka juya ka'aba a lokacin suke suka suna ta ai manzon Allah da son zuciya shi ne yake aiki ashe ba da gaskiya bane su da fara suke gode aka da kibla to shine da Allah ya musu raddi sai ya saukar da wannan aya aka ce ko kuma sun yi magana ne akan sallar nafila da ake yin ta duk inda aka nufa to shikenan sai Allah ya ce ai walillahi al-mashriq wal maghrib in suna ma manzon Allah wannan da da fari sun ce kaza da ya kalli baitul maqdis kuma yanzu sun kalli kaza kaza kaba to su sani fa wallahi ya tabbata ga Allah al-mashriq gabas wal maghrib da yamma dukkan suna Allah al-ardu kulluha da ma'ana dukkan suna Allah dan haka kenan fa aina ma tuwal duk inda kuka fuskanta ma'ana duk inda kuka nufa kuka fita nufa su salatu cikin sha'anin cikin sha'anin sallah to shikenan fa famma wajhullah sanan ku anan akwai wajhullah wajhullah kin nan an fassara shi kamar da shi ne fassara ta killatu allati radiyaha ma'ana kiblar shi wanda ya rade ta duk inda kuka nufa to kibla ce ta Allah wanda ya rade ko kuma aka ce a wani wallahi nan zatullahi ake ji ko ina ka nufa Allah yana dan haka ina ne dan ka kalla za a ce an soke ka ai kiblan ma da aka ce mu dinga kallon Ka'aba muna yi dan dai abu ne ya zama wani hikima ne na Allah wanda ana so a tsara ba a ɗayan tashi an sa wani abu wurin da za a kalle shi da kuma sirrin da Allah ya sa a ciki amma ai ba dan cewa ba eh, sauran wurare su ba na Allah bane ko kuma Ka'aba ta fi yawan Allah gani da wani wuri Allah ya fi yawa a Ka'aba gani a shi Allah a ko ina yana eh wallahi wa huwa ma'akum aina ma kuntum shi Allah yana nan tare da ku duk inda kuka kasance ma yakunu min najwa salatu lillahi wa rabbihim ko wala hamdu lillahi wa salisu duk inda za a samu wa'ansu mutum uku sai asiri sai Allah ya zama na hudu su in mutum biyar ne ya zama na shidda su to can kuma yace Allah yana tare da ku duk inda kuke can kuma yace na halaka lisana wa na'lamu ma tu waswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu ne mafi zama kusa daga mutum daga jijiya hablil warid wanda tun daga kai take fita ta duniya ta bi jiki duka har zuwa ƙarshe ta ratsa kusan duka jikin mutum to Allah yace ya fi mu kusa daga wannan ainihin jijiyar ma da ke tare to shi yasa da irin wannan magana da wasu su shi yasa suka ce wani wallahi anan zatin Allah ake nufi duk inda kuka ba zatin Allah ne da haka kenan da kai inda halin da su dinga su kan manzo Allah da sahabban shi inna Allah lalle ne Allah wasi wani alim ma'ana ya sa'u fadluhu fadlashi mai yalwa da shi Allah mai rawaci ne ma'ana wai bai wishi tana da yalwa ya sa'u fadluhu kullu shay bai wishi ta yalwaci kowane alimun masani ne da kowa ma'ana da tarbiyar halki da gyaran halittar shi da yake yi shafi na ɗari da talatin da biyar na zancen killa
ɗari da talatin da biyar Eh? An gashi?
kana malikun can sama akwai wani sarki istadafa ba'd al-ulama'i ya bakunce biyafa ga shashin malami ma'ana ya gayyace su eh, ya ba su biyafa fata ashaw indahu an gani ko sai suka yi abincin dare a wurin shi wasu ana su'ala sai ya tambayi wata tambaya shi sarkin ne ya tambayi malamai tambaya ana yace musu mama na kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam menene ma'anan faɗan annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi la tufaddiluni ala yunus ibn mata kar ku fifita ni akan annabi yunus dan mata yace shi yana so a ga ne menene abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da haka cewa kar mu fifita shi akan annabi yunus dan mata wan nabi sallallahu alaihi wasallam alhalin ku shi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi afdala bi jalila da anbiya'i wal mursalin shine mafificin dukkan annabawa da kuma manzanni nan kuma ga abin da annabi bari shi kuma annabi in ya faɗa abu dole a yi aiki da shi yace to shi gaskiya wannan abin ya gigi da shi menene annabi ke nufi da yace kar mu fifita shi akan annabi Yunus dan mata shi kuma annabi Yunus dan mata an ce shine autan annabawa shi kuma manzo Allah duka shine Yesu matsayi can kuma annabi ya ce wai a matsayi shine abu to shi- nan kuma annabi ya ce kar mu fifita shi akan shi to yace me annabi ke nufi da haka qalu hadha su'al sai suka ce kai wannan tambaye la la yajibu anha anhu afwan babu mai bada amsa ga wannan su'alin illa alim wahid sai wani malami shi ɗaya tak shi shi kadai zai bada amsa fa'atu fa atau bihi sai suka zo da wannan malamin qarar su'al sai sarki ya maimaita tambayar shi faqala sai malam yace la faqir madiyana yace anan akwai wani talaka na madiyana yatlubu yutalabu bi alfi dinari an neme shi da dinari dubu ma'ana bashi ake bin shi an neme shi ka dinari dubu walaysat indahu kuma babu dinarin dubu a wurin shi la ajibu an hadhihi su'al yace to la ujibuka an hadha su'ali bazan baka ba amsa sarki akan wannan tambaye illa idza qadaita daina hadha miskin sai dai in ka biya bashin wannan bawan Allah wannan miskinin faqada dayna to sarki sai ya biya bashin wannan miskinin anan take qala lahu to sannan sai malai bashi amsa sai ce ma sarki ma'ana la tufaddiluni ala yunus ibn matta abinda annabi yake nufi da cewa kar ku fifita ni akan yunus dan matta huwa anna allaha laysa lahu makana shine cewa Allah bashi da wuri wala jihatu ba shi da jiha a ce ga wurin da Allah yake ko bai da jiha a ce gabas yake ko gusun ko arewa ko a'a duka Allah bai da wannan wa rasul sallallahu alaihi wasallam shi kuma ma'aiki tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi raja ila samai ya hawa zuwa sama wa tajawaza samawati har ya ketare saman ma dukkan sai fice su al-arsh wa ya ketare al'arshi ma kana wal kursi kuma ya ketare kursi ma wa kana qariban min allahi kuma ya zamanto ya kusanta daga Allah mai girma da ɗaukaka bi haythu yaqulu ta yadda har yake cewa la la asma uhsi sana'an alayka banna kididdigantar da yabo akan ka Allah ban lissafi ma'ana ban bazan kai matsayin da zan ce ba na iyakantar da yabon da ya dace akan ka ya Allah kama asnaita ala nafsika irin yadda kai kai yabon akan ka wa yunusa yace to shi kuma Yunus annabi Yunus alaihi salam gharaga fil bahari ya dirmiye a cikin teku famtala'ahu hutun sai wani kifi ya haɗe shi hutun ahara sai wani kifi na haɗe shi kuma ya haɗe kihin da ya haɗe annabi Yunus annabi Yunus ya haɗe kifi shi kuma wani kifi babba ya haɗe su su duka biyu fi qa'ril bahari a can ƙarshen cikin ramin tekun zurfin tekun hoti a cikin duhun kifi wal hoti kuma da kihi tun da kihi biyu ne gashi a can ƙasa kuma gashi cikin duhu biyu fi jawfi hotin ahar cikin eh, eh, cikin wani kifi na daban laysa muhammadan aqrabu ila allahi min yunus allazi fi qaril bahri wa huwa fawqa tabaqati to abinda annabi yake faɗi da yake haka nan kar mu fifita shi akan yunus dan mata wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa shi sama yayi saman ma har ya kai karshen da ba a iya kwatanta shi tunda har ya fice sammai ya fice kursi ya fice al'arshi tunda har sai da kai da mala'ika jibril ma bai iya fice ba hadha al da ya da ya tsaya ya ce mishi ka zo mu tafi mana shigire ya ce ka ya ce ai ni ban taba wuce wannan wurin ba. duk aikin nan da Allah yake mini ban taba wuce nan ba kuma in na fice zan halaka sai manzo Allah shi kadai ya fice to ya fice wasu wuraren da ba a iya kwatanta su a hiyar da shi wurin maqamul istiwa wanda shi ba a iya kwatanta shi babu baki ko fari ko nesa ko ko akwai ko babu ko kasa komai ya daidaita a lokacin to shine wai wannan malamin ce abinda ake nufi kusancin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu a can game da Allah to bai fi annabi Yunus dan Mattaba wajen kusantan Allah duk da cewa shi ƙasa ne yayi sai da kai ƙarshen ƙasan ma kuma a cikin duhu kuma a cikin duhu dan haka kenan shi sha'anin Allah da a tahi sama ayi ta tahiya da ayi ƙasa ayi ta tahiya ko dama ko hagu ko wani abu to duk daya an gane ko yawwa shi Allah a wurin shi babu nesa ko kusa ko wani kaza ko kaza ko kaza ba a matsayi ba a annabi shi ha sha wa kalla ai annabin da kanshi kuma akwai malalatan bayi wanda suke karanta irin wannan hadisan da yadda ayat da fita walin ma ana bashar misal kuma kaza kaza ku ga musu ka ga musu ya ni mutun ne kamar ku amma Allah ta yi waha ilayya ko to mu ana mana wahayi sannan kuma nan da Allah ya ce la tufaddiluni ala yunus ka ku fifita ni akan yunus dan mata ma'ana yana nufin tafiyan da ne ta sairin da ne har na wancan wuraren irin kusancin da na samu a wurin Allah irin shi ne annabi Yunus dan mata ya samu ai shi yasa arifai suka ce sujada ya ma Allah daga cikin abubuwan da ya dinga yi na neman taimako a wurin Allah yana karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ya ce faraula an kana minal musabbihin la bisa fi batnihi ila yawmi ba'su ba dan ya zama to yana daga cikin masu tasbihi ba ma'ana yana faɗin wannan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ya ce to da ya zauna cikin wannan kifin har ya zuwa ranar da za a taro mutane. To wannan sujadar da yi saboda neman taimako da yake a wurin Allah Allah ya tsiratar da shi da ya sujada a kan kifin sai ya samu kusanci da Allah wanda ya kama da irin wanda ake samu a inda manzon Allah ke wurin Allah. Sai aka gane kenan tafiyar da aka yi ta can sama irin kusancin da ake samu a Allah har a ƙasa wannan an same shi. Wannan kusanci ne ya ƙona kifi har ya sa mishi wannan rikice da ya gigice ya ji cikin shi ya rikice ya gigice ya taho har ya fito filin ruwa yana ta amai dan ya samu lafiya ashe annabi Yunus ne ake sai fito to shi yasa annabi yake cewa kar ku fifita ni akan Yunus dan mata amma ba akan matsayi ba ba shi yake ta ana sayyidu walad adam ko wala fahar annabi ce ni ne shugaban dukkan ɗan adam ko ba kirari nake ma kaina ba yace su annabi adam da sauransu dukkan su sai ranar tashin kiyama suna karkashin na suna karkashin tutata don haka duk wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai wane ya fi shi ko yana daidai da to wannan hadari ne babba Allah ke ya iya gada mishi ma ridda fitar da cikin addini to sai menene yawa to alhamdulillah to nan zan zo shi Allah na mashriq wal maghrib ana ma sallu fa wajhu Allah yawa na وما اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون
Allah tabaraka wa ta'ala yace wa qalu kuma sun ce ma'ana yahudawa da nasaru da kuma wani duk wanda yake da awaciya wai mala'iku yan Allah ne mata da akwai wanda suke faɗin haka daga cikin kafirai da sauransu to da masu wannan ra'ayin da su nasaru da suka ce ma annabi Isa dan Allah ne da su yahudawa da suka ce Uzairu dan Allah ne to Allah ya ce wa qalu sun ce ittakhadha Allahu walad wai Allah ya rike da sai Allah ba su sun ce subhanan sarkakan Allah sarkakan Allah ballahu ma fi samawati wal ard bari dai Allah na gare shi dukkan abin da suke cikin samai da dukkan abin da suke cikin kasai mulkin shi ne bakin shi ne ba su sai hade su mulkan wa halqan wa adina mulki da halittu da bayi da dukkan abubuwan wannan shine yake mulkin wal malkiyatu ita kuma mallaka tunafi wiladata ai tana korewa haihuwa da haka kenan bakin shi bane kullun da muqanitu dukkan su ma'ana qanitu muqimuna ne masu biyayya ne zuwa gare shi na بديع السماوات والأرض وإذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون
Allah ya ci gaba da cewa Allah shi da dukkan samawa shi ne ya tsari sammai ma'ana shi ne mai kado sammai wal ardi da kuma kasai ma'ana shi ne mujin kuma la ala misalin sabaka shi ne samar da su ba tare da wani misalin da ya riga yau ba yawwa shi yasa shi Allah shi badibul ashiya ne ko fadirin ta ne idan waɗansu masu saurin kai suka dinga cewa ai suna halitta abu irin yadda Allah yake halitta kamar yadda wani ke ta ufi wa umid sarkin na wanda ya kashe ya kawo ai ba kashe ba ne kawai dan ka zo ka yanke kan mutum to wanda ya yanke da halitta shi ban sannan ka da kanshi ai Allah ya samar da shi ko ka kalli wani abu ka kwaikwaye shi shi ma ana cin shi halitta amma ba halitta bane amma baka isa baka zama to bari baka zama ka zama fadin shi Allah halitta samar da abin yake wanda ba a taba gani irin shi amma ita halittar mutum kwaikwayo ne ai dan mutum ya kalli tsuntsu sai ya shirki ai kwaikwayo ne ko kuma ya kalli wani abu sai ya motsa da sauransu amma ba a taba ganin banda Allah ba wani wanda ya samar da wani abinda ba a taba ganin irin wannan ba bai da wani misali to shi Allah bari albani za ka ce bai bari shi ko fadin shi ma'ana mai farar da shi ne ba tare da wani misali ba yace to wa idza qada amra kuma Allah idan yi nufin wani al'amari ma'ana ijadi ya so ya samar da shi fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun to kawai lalle ne yana ce mishi zama sai ya zama kuma duk da cewa Allah ya faɗi haka Allah ya faɗi abin da zai zo daidai hankalin da zan gani amma malamai suka ce kusancin abu har ya fice kun fayakun ke har ya fice kun fayakun eh har wani malami yake yake cewa kenan Allah ya ko na abu zai ce mishi kun kunkurin ci ada kun kun abubuwan da suke da yawa a duniya duk Allah zai ce musu kun kun kun zai ce wai al'amar al'amarin har ya fi girma da haka amma shi Allah komai yana gaya mana abin da zai zo daidai hankalin mu mu a cikin mu da mu da mala'iku da aljannan da kowa wane ne sai ce kunkin ma ya kunkin ai babu wanda ya isa ka ce ma abu ma kunkin mu ne babu wanda in ba Allah ba to amma na Allah har ya fi haka ma amma na tana abin da hankalin mu ne zai yace to Allah in har ya nishi wani abu kawai ce shi ce kun zama sai kun kuma sai zanta wa qala allazina نعم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية فذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون shi kenan Allah tabaraka wa ta'ala yace eh وقال الذين لا يعلمون Allah ya ce waɗanne waɗanda suke ba su yi sanin ba ai kufaru makka su ne kafiran makka suka ga rajulin nabi sallallahu alaihi wasallam suka ga ma annabi kira da hansu Allah tabbata a gare shi suka ce laula yukallimuna Allah wai menene yasa Allah ba zai yi mana zance ba ya mana shi ne ya ga mana bi annaka rasuluhu cewa kai manzon shi ne aw ta atina ayatun ko kuma wata aya ta zo mana min maqtahana na daga abinda muka zabe shi ala sirrika wanda zai nuna mana cewa eh kai gaskiya كذلك سي الله يجي تو حق كيرم يبدا سكا فدنا كما قال هؤلاء كما لو ان سكا فدي قال الذين من قبلهم وان ده سكي غبانن سما حق سكا فدي معناه من كفار الامم الماضي يدي انبياء نذا كافرون الامم وان سكا فدي سو ما حق سكا غيا ما انبا مثل قولهم فسم فتم فدس تشابه قلوبهم الله يجي اي زكاتن su tayi kama wajen kafirci da kuma tsaurin kai wannan Allah ya faɗi ne ta sai tallin nabi sallallahu alaihi wasallam dan lallashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kar annabi da mai tada hankalin shi irin wannan maganganun da aka dinga gaya mu Allah ya mana magana da kanshi ko kai mana kaza sannan mu imani ko ka kawo kaza yace Allah ya ce to haka dama waɗanda suke gabanin su suka faɗi suka san su sun yi kama sun faɗi magana irin tasu kan bayyana al-ayat hakika Allah ya ce to ai hakika mun bayyana da ayoyi da kaumin yuqinun ga mutane waɗanda suke suka sakankance ma'alalahun anha aya suka tabbatar da ta iya lalle ayoyin ne na Allah su ba su zaɓi cewa ba ai sai dai a mana kaza ba a abin nan dai wanda Allah ya faɗi su da shine suka yi imani na
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم Allah ya ce inna arsalnaka lalle ne mu aiko ka ya Muhammadu ya kai annabi rahma sallallahu alaihi wasallam bil haqqi da gaskiya bashiran kai ne albishir ne ma'ana man ajaba ilayhi bi jannati ga duk wanda ya baka amsa to zaka mishi albishir cewa aljanna zai shiga wa nadiran kuma mun sa kan ne gargadi ne liman lam yujib ilayhi wanda bai bada amsa zuwa annabi ko zuwa ga Allah bin nar zaka mishi gargadi cewa wuta zai shiga in ya haka wala tus'alu an ashabil jahim kuma ya ma'aikin Allah kai ba za a tambaye ka ba akan ma'abuta wutar jahannama ma'ana al-kuffar ba za a ce maka ba eh eh malamin lam yuzlimu ba za a ce maka ba menene ya same su me yasa ba su yi imani ba kai dai abin da yake akan ka inna ma alaikal bala isar da kawai ita ce akan ka kamar da wata aya Allah yake bai da haka kenan Allah yana yana yana gaya ma musu Allah shi dai yi da sa aikin shi ko da ba su yi imani ba ma to Allah ba zai tambaye shi ba akan menene yasa ba su yi imani ba نعم ولن ترضي عنك اليهود عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير
Allah ya ce walan tarba anka yahudu wala nasara hatta tattabi millatahum kuma yahudawa ba za su yarda da kai ba haka nan nasaru ma kirista ba za su yarda da kai ba hatta tattabi a millatahum har sai ka bi addinin su wannan kuma haka ne tun daga wancan lokaci ila masha Allah da haka da ture ko bai yahudi ne ko kirista duk irin da zaka yana maka jan gindi da wani tsinci da zaƙin murya to akwai wani buri da yake tare a tare da kai wanda yake so ya biya ka ba wai yana nufin addinin ka ba kun ga amurka lokacin nan abin da suka dinga yi har kowa suke dalle kyan asiri na kasashen mutane sai mutum ya zai ce sunan shi isa muhammadu wane ne adam su ɗauki sunan ka su dinga hausa da komai su na tare da ku shekaru su tattara da yaran da suke so kawai in yadda ya san garin su iya haifar da addinin namu da wannan sunan da ya a tare da ashe dama kawai su ko da sun nuna maka sun ɗauki addinin ka ko wani suna ra'ayinka to ƙarya ce matuƙan dai akwai kiristanci a cikin sai dai wanda Allah ya sa sun imani ne sun bar addinin ba ba su shi wannan Allah ya tsaya amma matsayin suna kan addinin su dinga nuna maka suna mutunta raka wannan ƙarya ne so ne suke kai ka shiga nasu don haka ka nisance su shine Allah ya ce wa laqad ba'aka min wala nasara hatta tabda min al-yahuda ba su yarda da kai kristana ba su yarda da kai har sai ka bi addinin su da Allah ya ce kun inna hudallahi ga ya ce ma'aikin Allah lalle shari'a ta Allah ma'ana musulunci huwa al-huda shine shari'a wa ma adahu dalalun wanda kuma wani shi to kawai kasa ne wala in tabata ahwa'ahum wallahi kai kuma har yayi rantsuwa wanda lakin da Allah kasance da a ce za ka bibi son zuciyarsu ba'da alladhi ja'aka min al-ilm bayan abin da ya zo maka na gaskiya ma'ana na wahayi daga Allah da za ka bi abin da suke so na son zuciyarsu na nasu addinin nasu to ma laka min Allah min waliyin da za ka samu ba daga Allah wani mashifincin lamari ya hazu da wanda zai kiyaye ka wala nasir ko kuma mataimakin da zai maka hani ma'ana irin wannan ayoyin duka malamai suna fassara su ne suna cewa kai mala ma'ana kai wanda ake ma magana in dai aka yi wani abu wanda yake mai tsauri ko na bada tsoro ko na abu to ba a dangana ta zuwa manzo Allah sassan ya ce kai mala idan kai kaza ko kai kaza in har ka bi wannan son zuciya sai wani wanda ba addinin Allah ba to ka sani ba za ka samu waliyin wala nasir babu wanda zai jibinci lamarinka ko babu wanda zai taimake ka ko kuma ko da Allah ya faɗi haka kan annabi ai da shine yake jira ko dan mu ne mu shi kawai da mu ne amma tsaka za a yi khairu khalqin lahi habibun lahi aminun lahi wanda dalilin shi Allah ya komi da komi a ce wai zai iya wannan abin ko ya fada ko ya bi sun a amma in Allah ya ma annabi gargadi ai da mu ne ake bi ba shi da sallallahu alaihi wasallam na'am الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون Allah ya ce allazina atainahumul kitaba wa innahum inda muka ba su littafi yatlunahu haqqa tilawatihi suna karanta shi haqiqanin karantawa shi eh ya karanta ya karanta ma'ana suna karanta shi kamar anzila kamar yadda aka farka da shi ba kamar yahuda ba da suke canza abin da ne musu ba ko na saru suke canza abin da yake musu a su wannan suna karanta shi haqiqanin yadda ya kira haqiqanin karatun shi ulaika Allah ya ce to tanan ka wadannan yu'minuna bihi sun yi imani da shi aka ce na salat ta sauka ne wannan ayat fi jama'atin cikin wata jama'a kadimu min al-habashi min al-habashati sun taho ne daga kasar habasha wa aslamu kuma suka musulunta to sune Allah yake yake wannan magana sai waɗanda muka ba su littafi sun karanta suna karanta shi hakikanin karantawa shi to waɗannan su ne wanda sun imani shi wannan kurbihi Allah yake kuma wanda ya kafirce mishi shi littafi wanda aka zo da shi da an yi harfa ko ta yadda zai dinga canza shi فأولئك هم الخاسرون وتامنك وإلا سنة وإن الكتاب إيوان لباس هلك لمسيرهم إلى النار تبرك مقومة سنة زمان تزوى وتا المؤبدة عليهم وذلك أبن قدر آمد وما أكمل نعم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين har yanzu dai Allah yana maimaita abin da ya faɗi can baya yake ya bani Isra'ila ya kuma yan annabi Yaqub ma'ana Yahuda duka su ake dangana ma wannan suna eh su sun fito daga wuri wanda yake mai girma mai kyau amma kuma daga baya suka yi ta tattun da Allah suka warwa alƙawari har suka kafirce ma tunda ba su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dama ta farkon sun kafirce da sai annabi Isa ba alaihi salam ba Allah ya bani Isra'ila ya kuma yan annabi Yaqub اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم ku tuna da ni'imata wannan wanda ni'im na ni'imtar da ita a kan da wannan abubuwan da aka ta zana musu a baya taimakon da aka musu zana annabi fir'auna eh afwan eh fir'auna zana annabi Musa irin azabar da aka ta musu aka tsayar da su da lokacin da suka musu annaka aka tsayar da su aka halakar da da abin da aka musu cikin jihin nan da duka wannan to ku tuna da wannan ni'imar da ne a kan wa anni faddaltu kuma alal alamin kuma cewa ni na fifita ku akan talikai kuma ana nufin ma'ana iyayensa Allah yake nufi ya fifita su kamar yadda shi yake cewa akan alami zamani ma'ana talikan zamanin su ake ne amma da yawa zaka ji suna fassara suna ce ai yahuda su ne suka fi kowa dalla a talikai shi yasa kere-kere da wani komai na shari su iya shi a da Allah yake ta fifita su akan al'alamina yana nufin iyayensu matsayin da Allah ya ba su wanda suke tare da Annabi Musa alaihi salam a wancan zamanin duka talikai na duniya a wancan zamanin ya shi ta saka kansu amma bai wa a ce har a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banu Isra'il sun zama to su ne an faddala su akan duka halin hasha wa kalla manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fiyin annaba duka kamar yadda kuma al'ummar shi ita ce fiyin dukkan al'ummomi to shi ne Allah ya ce wa anni faddalka kum ala al'amin kuma cewa ni na shi ta fi ma'ana iyayen ku ala al'alamin akan talikai na wancan lokacin wata ku yau واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wattaqu yawman kuma ku ji tsoron wata rana la tajzi nafsun an nafsin shay'a wanda a cikin wannan ranar wata rai batta wadatar ma wata rai wani abu kamar da wannan mutafali yawan shu'in wa min akhi wa ummihi wa abi to a wannan rana babu wata rai wadda take ma wata rai wani amfani da haka kenan kowa tun a yanzu ya ta kanshi wala yuqbalu minha adl sannan ba a amsan wani shida'an wani fansa daga ita arzikin nan fansa ake yi babu wani abin da zaka da a can dama babu komi annabi yace ya babu dukiya babu dirhamin wala eh, babu dinarin wala dirham kenan in za a yi ma'amawa in ya sakayya to da lada ne da jini da ai to shi yasa Allah yake babu wani abu wanda yake eh, wala yuqbalu minha adl ba za a amshi wani fansa ba daga wurin da wala tanfa'uha shafa'atu kuma wata ceto ba za ta amfane ta ba wala hum yunsarun kuma su ba za a taimake su ba ma'ana la yunquna min azabillahi ba za a kiyaye su daga azaban Allah صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وعلى من الشاهدين الحمد لله تسليم وكانت صلاة الظهر على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا karanta kulhu Allahu kullu bismillah da salatu fatihi ko hadiya ga mahaifan mu da malaman mu da maraganya musulmi da Allah ya sada musu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح خاتم لا لا لا سوى makaran da alamar shahada idan ja bukatun mu Allah ya biya mana su Allah ya kiyaye mana wannan fitintunu da dukkan sharruka Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mai kiyaye imani Allah ka ba mu arziki ne albarka Allah ka ba mu ilimi ne amfani Allah ka kyauta ƙarshen mu Allah ka shiga mara riyan mu dukkan bukatun mu Allah ka san su kuma Allah ka biya mana su zahina ba na rasu da za su ba su sallah bismillahir rahmanir rahim كان فاتح صلاة الفاتح نعم مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قبلك والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قلبه ومثال العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا خير إن شاء الله ما شاء الله